السلام عليكم ورحمة الله bayan Allah muna kara gode wa Allah madaukakin sarki da ya sake tara ma wannan wuri a wannan rana ta juma'a domin gabatar da wannan farali Allah ubangiji ya sa abin da za mu gabatar na wannan ibada ya zama karɓaɓɓe a wajen ubangiji mu aljanna ta zama makoma a gare mu kaji haka ina son ɗauki wannan dama in gode wa limaman wannan masallaci da danai da yan agaji da suke daidaita al'amura da duma wanda Allah ya bashi ikon yi wani abu domin ɗaukar kalmar Allah Allah Ubangiji ya saka kowa da gidan aljanna to baya ga haka muna sanar da al'umma muna da ɗaurin aure idan Allah ya samu ka sallame saboda haka waliyai da wakilai na wannan aure da zaran an sallame sai su yi ƙoƙari su gabato don mu samu mu sallame jama'a abu na biye muna son mu shaidawa al'ummar musulmi musamman wa'anda muke yin sallah tare da su a nan tsawon shekaru a yau ne muke idi na cikar wannan masallaci shekara 21 idan an bude a 2001 zuwa yanzu zai zama normal 2001 21 to an buɗe wannan masallaci a ranar 28 ga watan biyu na shekara ta 2001 yau muna 25 ga watan biyu na shekara ta 2022 saboda haka a ranar da za ta faɗo 28 ɗin ba zai kasance ranar juma'a ba saboda haka yau ne daidai da wannan idi saboda haka masallaci an buɗe shi a lokacin banda masallaci na nasarawa babu wani masallacin juma'a a wannan shekaru 21 da muke magana duk wani masallaci da kake gani a zagaye a nan to babu shi a wannan lokacin daga masallacin nasarawa sai wannan masallaci to saboda haka shi kuma wannan masallaci alhamdulillahi jagororin unguwan nan da su aka hada aka je aka nemi izinin bude wannan masallaci a wajen sarkin gombe sarkin gombe ya ba da izini a zo a dubi wannan fili in yayi za a iya ginin masallaci to sai a zo a bashi labari saboda haka ya turo limamin gombe marigayi laji kansa da gafara da malan shehu uat shi ma allah ya ji kansa da gafara duk sun rasu suka zo suka dubi wannan wuri suka koma suka gaya wa sarki cewa wuri zai yi saboda haka a lokacin kuma jagoranmu shi ne malan ɗan zariya ko na kuskure daga ciki to shi ne jagora a lokacin amma shi dagacinmu na yanzu shi ma yana daga cikin tawagar da aka je gaban sarki wajen neman izinin bude wannan masallaci saboda haka aka zo aka sami izini aka zo aka yi ginin masallaci aka sake zuwa aka gaya wa sarki sarki ya sa rana aka zo aka bude wannan masallaci saboda haka wannan masallaci a lokacin ya zama shine na saba'in da hudu a yankin gombe ma'ana a jihar gombe lokacin masallatan babu yawa to yanzu kuma masallatai abinda malam bahaushe yake cewa kamar jamfa a jas mutum in ya buɗi idansa kawai ya gani masallaci na hamsu salawati ma sai mutum ya ce maka ya buɗe juma'a wasu kuma za su yi fada a masallacinsu sai mutum ya zo ya buɗe masallacin juma'a wani zai ce gawa ne yana yi ya ni ba zan yi ba shi ma ya zo ya buɗe to mai risala dai ya faɗi yadda ƙa'idar buɗe masallacin juma'a take saboda haka duk wanda bai bi wannan ƙa'idar ba to a wajen addinin musulunci wannan masallacin in ma ka kira shi na juma'a ba shi ba ne kamar ka yi original ne da jabu kaga ai jabu yana kama da original ko? to jabu a jabunsa yake original kuma a original ɗinsa yake a lissafin addini haka yake idan ka karanta ihya sunna na shehu usman dan fodiyo to zai maka cikakken bayani akan maganan bude masallacin juma'a wanne ne ya kamata ya zama masallaci a idan musulunci wanne ne kuma ba shi ba saboda haka yan uwa musulmi su yi hattara da abubuwan da ake gani yau kowa in ya tashi baya tantance komai shi kenan sai ya hau aiki kawai bai san ma me yake yi ba kuma mai ahalari yana cewa wala yahilu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fi bai kamata musulmi ya aikata wani aiki ba sai ya san hukuncin Allah akan aiki balle kuma abu irin ma a kira shi masallacin juma'a to wannan sai ka yi da gaske ka gane wanne ne ya kamata ka je kai sallar juma'a wanne ne kuma da bai dace ba mun san dai Allah kan shi yake karban ibadarsa amma tunda malamai sun yi mana sun nuna mana hanya to kai ma in baka bi hanyar ba to ka san saura ba sai an gaya maka saboda haka wannan ita ce damar da Allah ya ba mu kuma ba mu yi wasa da ita ba ba mu nemi mu yi gidajen haya ba ba mu nemi mu yi shaguna ba to sai muka zaɓi mu yi wannan lokacin da za mu yi wannan wani yake gaya min cewa aini ba ni da wayo na ce ko me dalili ya ce ai abinda za ka yi gidajen haya za ka gina saboda haka a lokacin in ka sauka daga majalisa kaga kenan sai kai ta karban kudin haya kaga sai kai ta samun na cefane na ceto naji kai ma dalilin ka mai karfi ne amma da Allah kai min abu guda daya yace ina abu daya nace zuwa zakai ka leƙa mun fayil dina a wajen ubangiji shekara nawa ne suka rage ni domin kar in zo in yi gidajen haya ban jima ba in mutu kaga ban more su ba ya ce e to wannan kuma ai na mai da shi wani iri na ci dama kai wani irin ne kai da aka ce maka za a yi aikin Allah ka ce min ni in yi gidajen haya in bar ginin masallaci to ka bari in gina masallaci in Allah ya sa na bar majalisa shi ubangijin za mu rage da shi ya san abin da zai yi mini shekaru da dama da na zauna a bayan ƙasa ba majalisar nake yi ba wa ike ba ni ubangiji saboda haka yanzu ma kuma yana nan to wanda muka yi maganar da shi shi ma yana nan a har yanzu a raye ni ma Allah ya tsawaita har yanzu ina nan tare da shi duk sanda maganar ta tayi sai in tuna masa to shi kuma din ya yi wasu abubuwan amma duk ba su amfana ba a yanzu to saboda haka ni ba na son gidan haya ba ni da ma ko ɗaya ba ni da ko ɗaya duk wanda nake da shi nakan bayar a zauna fi sabilillahi ba ni da gidan haya ko ɗaya saboda haka a lissafin masallaci Allah ya sa aka zo aka bude to da ike albarkar an zauna da iyaye wa'anda suke su malamai ne to mu ma albarkacin wannan ne kuke ganin muna tsaye akan harkar addinin ba don karatun ne da mu ba ba karatun ba ne albarkar iyaye kuma mun yi ƙoƙari mun rabu da su lafiya to saboda haka masallaci ana tafe muka zo muka yi gyara na farko muka zo muka yi gyara na biyu sannan muka zo muka yi gyara na uku wanda shine muka ɗora sama a bara mutane suka yi ta cewa sai mu zo a yi biki na buɗe masallaci na ce ni ba na biki na buɗe masallaci in ka ce kai musulmi ne na ƙwarai to a gani a ƙasa iyakar magana in yi biki in gayyaciwa wanda lokacin da ake aikin in baka zo kai tarayya da ni ba sai in gayyace ka biki babu biki harka ce ta aiki fi sabilillahi in za ka yi ka zo mu yi tare in kuma baka ga za ka iya yi ba rike kayanka iyaka bayan ranka shi kenan a yi maganan gado ba shi kenan ba alhamdulillahi addu'ar iyaye da malamai har yanzu ana tafiya akan wannan to bayan cika shekara 21 da kafa masallacin nan to har yanzu muna wani bikin ko kuma wani abun alfahari mun sami iko Allah ya ba mu kuma mun yi amfani da dama don ba mu sani ba bayan bana nan ko zan samu daga cikin 'ya'ya wa'anda za su ci gaba da irin abubuwan da nake yi ban sani ba saboda haka nake ƙoƙari tun ina da rai in yi abin da zan iya saboda haka tun da muka yi wannan masallaci muka sayi wannan fili muka ƙara wannan na kudu da masallaci muka sayi na arewa aka ƙara muka sayi na gabas da masallaci nan aka ƙara muka sayi na nan na wajen malam na arama to shi ya nuna dattakunsa kuma insha Allahu Allah sai ya sa shi a aljanna domin wannan to sai na makotana wanda kwanan nan su kuma su ma suka sayarwa masallaci da gidansu akan mu ƙara faɗin filin masallaci saboda haka yanzu wannan masallaci saura kaɗan mu isa hanya saboda haka da a kan shelar da muka yi muna son mu yi ac a masallaci to kudin da na sayi gidan a madadin masallaci da al'ummar musulmi za su iya yin ac amma sai na gaggara mu sayi gidan mu ƙara filin masallaci a kan tukuna mu yi ac to esin nan maganarsa tana nan idan a cikin al'ummar musulmi wani Allah ya ba shi iko ya zo ya yi to walillahi alhamdu in ko wani bai yi ba har aka ja lokaci to fa ni in Allah ya bani kuɗi zai don ban damu da in bar kuɗi ‘ya'yana su yi gadon kuɗi ba’ kun gani ban damu da in bar kuɗi ‘ya'yana su gaji kuɗi ba in dai na samu to zan yi aikin Allah da shi maza maza kafin shaidan ya yi mini hudu ba kuma kowa abin da nake ba shi shawara ya yi kenan to saboda haka yanzu wannan wuri in an jima za mu rusa shi mu mai da shi fili wannan gida na kudu da mu shi ma mun saye shi don a ƙara filin masallaci saboda haka muna tafe ubangiji addu'a nake yi ya bani abokan yi ina addu'a Allah ya bani abokan yi a har yanzu da ya tukun ban same su ba amma da fatan kafin in bar gidan duniya zan sami wasu wa'anda suka jajirce akan aikin Allah ba sa tsoron kashe dukiyansu suna jin tsoron kada Allah ba zai bayar ba ina so in sami wa'anda suke jin in ba su kashe kudinsu ba mai yiwuwa su mutu gobe to sai su zo mu ci gaba da aikin Allah a wannan masallaci. Allah Ubangiji ya sa mu dace saboda haka a wannan ma muna taya wato al'ummar musulmin yalanguruza musamman shi dagacin yalanguruza da mutanensa akan wannan ci gaba da ake samu mun yi abun ne fi sabilillahi shi yasa Allah yake karban abun wa'anda suka yi nasu na riya sai ka ga abin da ake so na ci gaba ɗin bai samu ba ga shi muna gani da idan e amma malam bahaushe cewa ya yi duka banda kama su yawa duka banda kama suna to saboda haka yan uwa musulmi muna murna da cika wannan masallaci shekara 21 Allah Ubangiji ya sa mu ga shekarun da yawa. Na biyu ko na uku? Na uku. Ah, ina son in shaida wa al'ummar musulmi yanzu kam shekaru sun yi. Yanzu kan shekaru sun yi. Saboda haka abinda muka gada a gidanmu muka zo muka tarar na koyar da karatun addinin musulunci na riga na ware lokaci daga sallar la'asar zuwa magariba duk wanda yake da sha'awar zai koyi ƙawa'idi da ahlari to ya zo na ba da lokaci don yanzu tafiya ta tafi abinda da muka yi in bai wadatar ba a nan gaba ma ba zai iya wadatarwa ba saboda haka karatun ba yawa ne da shi ba amma dai duk daga wanda yake da ahalari ko kawa'idi zuwa muktasar khalil ya zo dai za a lallaba wanda yake son karatun nahau daga ajiruma zuwa alfiyatun malikin shi ma ya zo za a lallaba da wanda yake son karatun luga har izuwa makamatul hariri nan ma dai ya zo za a lallaba saboda haka wanda yake da sha'awa na riga na ware wannan lokaci domin in na ci gaba da tafiya a haka ɗin lokacin ne ba a san san da zai tike ba yauwa tun da mahaifina ya rasu shi kenan muka naɗe buzun koyarwa ni na shiga duniya to shiga duniya ne ba to tun da aka naɗe buzun to ba a ɗauka ba wa na ya zo yana koyarwa yana koyarwa Allah ya ma rasuwa to daga nan kuma aka rufe karantarwa a layin gida to amma yanzu na buɗe sanarwa ta hudu idan Allah ya amince ya kai mu azumi na bana ni ne zan jagorance mu karatun tafsiri saboda haka wannan ma na dawo kan layi e da na ina kan shoulder ne to duniyanci duniyanci ya yi yawa shi ne fa lissafin fa karka ɗauka wani abu babana baya son aikin albashi ma balle abin ya tsare shi daga koyar da addini barin garin nan ya yi a kan kar a naɗa shi alƙali da Allah ka gwada tsakaninsa da ni ka ga waye ya fi tsoron Allah tsakanin ni da babana ka ga bambancin sama da ƙasa da saboda haka mu za mu dawo yanzu akan tafarki mu ci gaba da abin da iyaye suka bar mana alhamdulillah su iyayen dama sun bari sun yi mana abin da ya kamata su yi ɗan gadon abin da suka bari ɗin kuma muna da ɗan kaɗan a ciki to jama'ar musulmi a zo mu lallaba za a ci gaba dai kafin rai halinsa nan gaba yanzu kam kuma dai shekaru sun tafi shi ne abubuwan da nake so dama in sanar da su a cikar shekara 21 na buɗe wannan masallaci saboda haka mutane su ɗauki wannan darasi da bayanai da aka yi ga hudu ba bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي جعل أول بيته ببكة مثابة للناس وأمنا ونشكره تعالى الذي قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أهلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أنزل عليه الكتاب الذي هدانا به إلى الصراط المستقيم فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الهادين إلى النهج القويم أما بعد فيا عباد الله إن هذه الجمعة هي الموفية لإهدى وعشرين سنة لافتتاح هذا المسجد الجامع وقد وافق ذلك تاريخ الثالث والعشرين من شهر رجب لسنة 1443 للهجرة النبوية الشريفة الموافق للخامس والعشرين من شهر فبراير شباط لأهم 2022 للميلاد ولا شك أننا نتشرف ونعتز بهذا اليوم وهذا التاريخ لأنه ليس بيوم جمعة فحسب وإنما هو يوم عيد مجيد لنا لأنه اليوم المتمم لإهدى وعشرين سنة لافتتاح هذا المسجد وقد من الله علينا بالكرم والفضل لهذه الخدمة الجليلة وأولانا بالصحة والعافية كذلك والمزيد من السعة والمقدرة على الإنفاق لإعمار بيت من بيوت الله فها نحن نحتفل اليوم مجددا لمزيد من لمزيد من توسعة ساحة هذا المسجد وذلك بشراء بيت مجاور له لهذا الغرض الشريف كما احتفلنا في السنة الماضية لاستكمال توسعته ببناء الطابق الأول فوقه لإيواء الجم الغفير من الوافدين للصلاة في هذا المسجد ولتوفير الخدمات اللازمة لجعل العبادة مريحة في هذا المسجد أرجو أن نتعاون جميعا لحماية هذا المسجد وصيانته كما يرام ومسؤولية ذلك واقعة على أواتقنا جميعا ولا شك أن التساهل والتهاون بصيانة هذا المسجد تساهل وتهاون بكرامتنا وشرفنا أمام خالقنا فلا بد أن نضاعف الجهد لحماية هذا التراث العظيم ليكون ذلك شهادة على إيماننا بالله لأنه لا يعمر المسجد إلا من آمن بالله وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين التوبة والجدير بالذكر أنه قد أتم بناء قد أتم بناء هذا المسجد في عام 2002 ميلادية ثم أجري عليه الترميم في عام 2014 ميلادية وتم توسعته في هذه السنة كما تشاهدون ولا يخفى فضل بناء المسجد على الجميع لقوله عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة وذهب بعض السلف إلى أن عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها فرض كفاية وذهب البعض إلى أن ذلك سنة أو مستحب وبكل قول أخذنا فهو ظاهر أن بناء المسجد وإمارها من الصدقات الجارية وعلى العبد أن يسابق في مثل هذه الخدمة الجليلة للإسلام والمسلمين وأن بناء المسجد شهادة لصاحبه على الإيمان لقوله تعالى ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك هبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وأن بناء المسجد أحب ما يقوم به الأمر لأنه أحب الخدمة إلى المولى جل وعلا لحديث رواه مسلم عن أبي هريرة ورواه أحمد والحاكم عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وعلى هذا لا بد أن يبذل الأبد قصارى جهده ليقدم لغده مثل هذه الخدمة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الحشر وأن المسجد الجامع من أحد مواضع أعياد المسلمين في كل أسبوع لتوحيد صفوفهم وشمل شتاتهم وعلى هذا لا بد من الإسهام في إمارة المساجد وتعقدها وإصلاح ما تشعث منها قدر الإمكان إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن الأهمية بمكان أن يجتهد كل فرد في صيانة المسجد ونظافته ومن السنة أن يسان المسجد عن الأوساخ والمخاط وتقليل الأذافر وقص الشعر ونتفه واجتناب الروائح الكريهة وبصل وثوم وكراث ونحوها عباد الله إن الله يأمركم أن تكثروا من الأعمال الصالحة وتجتنبوا الموبقات احفظوا دينكم بإيمان المساجد والصيانة لها وتسابقوا في الخدمة من أجلها إن الله وعد بالفضل والجزاء الجزيل من بنى المساجد وعمرها وبيتوا فيها سجدا وقياما ولا تهجروها فتكون هجرا محجورا الحمد لله الذي يوفق عباده إلى أعمال البر التي يحبها ويرضى الواحد الفرد القاهر فوق عباده ولا يرد ما أمضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا يعقب من خلقه على ما قضى ولا يعقب من خلقه على ما قضى واشهد ان محمدا عبده ورسوله المرتضى صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه عدد الحاضر والمستقبل وعدد ما مضى اما بعد فيا عباد الله ان الله لا يثقل ميزان احد باهمال احد كما لا يعذب احدا بعذاب احد ثقلوا موازينكم بإيمان المساجد فإن خير مجالس المؤمنين المعابد وإن خير العباد من بات بأمواله في سبيل الله يجاهد وأما في أيدي الناس وهو زاهد أيها الإخوة الأعزاء أنتهز هذه الفرصة السعيدة لأواصل النداء إلى الأفراد والمجتمعات والحكومات نحو التكتل والتكاتف في إيلاء كلمة الله بإعمار المساجد والسعي إلى إحيائها وإنه لمن الأسف الشديد أن ترى الحكومات والمجتمعات تنفق أموالا طائلة في الملاعب والملاهي جريا وراء الرياء واكتساب الشهرة المزيفة وتنبذ بالدين ومزاياه وما يساعد على رفعته وعلى المسلمين التريث والتدبر والتراجع عن هذا الموقف الحرج المذموم لبناء الوحدة الإسلامية الفاضلة والسعي نحو كل ما يوسع للإسلام شرفا ويعظم له قدرا اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تنصر ولاة المسلمين في كل مكان وتنصر المجاهدين في كل مكان اللهم إنا نسألك الأمن في وطننا ونسألك اللهم الأمن في مدننا وقرانا ونسألك اللهم في أحيائنا ونسألك اللهم الأمن في بيوتنا ونسألك اللهم الأمن في أنفسنا وفي أهلنا وفي أولادنا وفي جميع ممتلكاتنا اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا جميع تألقاتنا الاقتصادية اللهم إنا نسألك مجاورة الصالحين ونعوذ بك من مجاورة الجائرين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك من محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك عباد الله قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوكم وابتغوا رحمة ربكم إنه هو الغفور الرحيم